أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا أشرين دبير قوة رمضان هجرة تمنزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 eh, muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba a shafi na 199 aya da take a farkon wato wannan shafin wato a cikin suratu tauba kenan aya daga ta 72 za a tashi zuwa aya ta 73 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير na'am bayan Allah subhanahu wataala yayi bayanin abin da ya mu'minne alƙawali yayi bayanin abin da ya makafirai alƙawali ko ba haka ba abin da an kai mu'minne alƙawali aljanna abin da aka makafirai alƙawali ita ce wuta an kai muqabala kamar yadda ibnu ashur ya faɗa an kai muqabala ta mu'minne da munafikai da ayyukan mu'minne da ayyukan munafikai an gane ko da kuma sakamakon mu'minne da sakamakon kafirai ajiya wajen ayar wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin an gane ko an gane ko wa ridwanun min Allah akbar mun ce shu'ba ya karanta wa ridwanun min Allah in ka ji wannan kira aka ce an yi kuskure to amma a cikin har da alqur'ani akwai aya tamkar mai tamkar wannan a cikin wace sura suratus saf ya ayyuhalladhina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم با ويدخلكم با لا مسكوني ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن كما كما تنسى ذلك الفوز العظيم nan ko wa ridwanun min Allah akbar alramu bi hada alqur'ani mun ji wannan da kyau na biyu kuma a cikin tafsiri na shekaran jiya in ban manta ba lokacin da mun ka bijiro da ɗansu ayoyi kuma ka kawo ayoyi wajen innal ladina yakfuruna billahi bi ayati llahi ne sai muka ce innal ladina yakfuruna billahi innal ladina yakfuruna bi ayati llahi an gane ko wa yaqtuluna nabiyina a cikin suratu ali imran an gane ko wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin imam hamza ya karanta wa yuqatiluna alladhina wato wa yuqatiluna an-nabiyina sai da to yaqtuluna kashewa yuqatiluna yaqa kaga yaqar annabi shi ma babba ce ballantana kuma wanda ya kashe annabi ina fata an fahimce ni da haka kira oyin da suna magana ne wato daban-daban ya kamata irin wannan a faɗe shi saboda kan wani ya zo wato ya yi kuskure tau ya ayyuhan nabiyyu kira ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu nafi yana karantawa ya ayyuhan nabiyyu ko ba karan bane wasu sun kace da annabiyu da annabiyu duk ma'anar su daya an gane ko suka ce dama nabi'un ne alhamza ta zo karshe sai an ka ce nabiyu kamar innaman nasi'u sai an ka ce innaman nasi'u dama na sa'adin ne sai an ka maida alhamza ta koma ya'un wannan akwai shi a larabci ya'un ana iya maida ta alhamza alhamza ana maida ta ya'un wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi kuma sai an ka ce ri'a'an nasi a qira'ata Abu Ja'far babu matsala ba sani ko mun fahimta ba wasu ka ce annabiyu daban annabi'u daban sun ka ce annabi'u daga naba'a ne naba'a yana bada labari ko ba ka bane annabu shine bada labari to annabiyu mai bada labari kenan fa'ilun ne bi ma'ana fa'il munabbi ko kuma annabiyu fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul almunabba wanda an ka ba labari kuma duk annabi an ba shi labari kuma ya bayar da labari ko ba ka bane Allah ya kawo ya turo mala'iki ya ba shi labarin abinda ake son ya isa na sako na Allah shi kuma ya ba mutane labari lokacin da ake ba shi labarin munabba ne lokacin da ke ba da labarin munabbi ne wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir kaga nabba'aha ya bata labari shine fa'il qalat man anba'aka hadha qala nabba'aniya an bashi labari ya kuma maf'ulun bihi to annabiyyu kuma sai sun kace shi ko daga annabuwa ne shine asharaf naba yambu sai kai hattara in an ce naba yambu abu ya kauce kamar takobi in an buga sai a ce naba saif takobi ya kauce ko ya dakushe inji malaman zauri an gane ko naba yambu irtafa'a ya daukaka sai sun kace annabiyyu daukaka annabiyu bai bada labari wanda an ka bashi labari kuma duk babu matsala babu annabin Allah wanda bai da daraja bai da daukaka ba kenan ba kuma babu annabin da Allah bai bashi labari kuma a umurce shi da bada labari ba hatta da malaman da suke cewa annabi ba a ce isar da sako zuwa ga kowa ba an ce kawai shi kadai na an ka ba labari ya zama koma ta kai ya ga wannan ba gaskiya bane ina ba ta fahimci ni annabawa suna isar da sakon Allah shi yasa ma za ku ga suna kawo wani abu al-lughus al-lughus lamun ghainun zayun kacici kacici al'ahaji tambaya mai iya rikitar da kanka na fata fahimce ni sai su ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bi mudassir wai nubbi'a ya zan annabin Allah bi iqra domin an ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga ba a ce ga mu kowa ba sai su ce ursila an turo shi bi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir sun kace to kenan ne kibu annabi ba shine tana yiwa annabi ba a ce ba kowa labari ba wannan ba gaskiya bane wannan fassara ta saba mini ba ta saba mara ayina ba fa ni ba ni ne addini ba qur'ani ne ta saba ma na fata an fahimce ni Allah na ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundirina annabiyina mubashshirina suna bushara gawa ga mutane wa mundirina suna gargadi ashe annaba suna gargadi dan haka kuka ce komi banzance mafi inganci bambanci tsakanin manzo da annabi ba littafi bane kuma ana ba annabi littafi ana ba manzo littafi dan ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba na aljinsiya ce domin ba littafi guda aka ba annabawa ba ko baka nan bane a'a zance mafi inganci shi annabi za a bashi shari'a ne sabuwa ful ai manzo za a bashi shari'a sabuwa ful annabi tana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani annabi wani manzo ni addalili kuma ayat qur'ani ba wai ra'ayi na zan baka ba Allah ce inna anzalna taurata sai ce mi fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu masu yin hukunci da attaura annabiyuna annabawa kaga su annabawa ne suna aiki da shari'a annabi Musa kuma ce manzo annabi Musa mun fahimci wannan ta nan zaka bambanta wannan ni na ka maka dalilai na in baka yadda ba kuma dole bane ka dauka na fata an fahimci ni mas'ala ce ta ilimi babu cilasta suwa in ka ji ka gamsu ka karba baka gamsu ba shikenan tawo ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ibnu ashur da yazo a cikin at-tahrir wa tanwir yace lamma ash'ara qawluhu ta'ala fil ayati sabiqa lokacin da fadar Allah subhanahu ta'ala ash'ara tasanas an gane ko sha'ara bi shay ya ji abu an gane ko wa ma yash'uruna ash'arahu ya sanar da shi shi yasa yanzu na'urorin zamani waɗanda suke gano ma'adanai a cikin karkashin ƙasa ana kiransu alatul istish'ar an bu'din a wato kaya na aiki masu hango abu daga nisa masu sanar da shi daga nisa na fata ana fahimta ta yanzu suna amfani da tauraron dan adam suna amfani da wato mai gano arzikin da ke karkashin kasa suna gano suna amfani da na'urori wanda ake azawa suna amfani da wani lokaci na'urori wanda suke zuwa su kafa gashi nan dai daban-daban su gane inda akwai arziki a duniya yace to lokacin da wannan ta sanar wa'adallahu almu'minina walmu'minati wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم بأن لهم عذابين wannan ta nuna suna da azaba guda biyu ko ba kanan bane azaban ukhrawiyyan azaba ta lahira wa huwa naru jahannama suna da azaba ta jahannama wa ta'ayyana anna al-azaba thani azaba dunyawi kina sai zaman to shine azaba ta biyu menene azaba ta duniya wa huwa azabul qatl ita ce azaba ta kisa ina fata an fince ni falamma aqaba dhalika bi shana'i almunafiqina wa bi darbi almathal lahum bil umam alma'ida amara nabiyahu bi jihad almunafiqina wa hadha huwa aljihad alladhi unziru bihi fi surat alahzab thumma la yajiduna waliyan wala nasira mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila ma'ana abinda ibnu ashur yake sun yace alakan wannan aya da sauran ayoyi da suka gabata Allah ya faɗi za a yi musu azaba biyu azaba ta duniya da azaba ta ta lahira ta lahira ya faɗa wa adallahu almunafiqin wal munafiqati wal kuffara nar jahannama to azaba ta duniya fa ya faɗe ta in afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan ko in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'adhab ta'ifatun bi annahum kanu mujrimin to ga azaban nan jahidil kuffara wal munafiqin wa ghluf alaihim sai ce to dama Allah ya ce zai ba manzo sallallahu alaihi wasallam izinin ya yaƙe su to amma wannan ra'ayin yana da rauni domin su munafikai ba a ba da izinin a yaƙe su ƙarara ba Allah bai umarni da wannan ba na fata ofici tunda suna matsayin sun wato sun yi shiga burtu an gane ko kura ta da mi da hatar kare su kafirai ne amma sun sa rigar musulunci to Allah bai ce a kashe su ba saboda waɗansu maslahohi na addini da haka nan sai shi ibnu ashir ce kamar daga baya an ba da izinin a yaƙe su Allah bai ba da izinin a yaƙe munafikai ba amma dai Allah ce la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila in busu bari ba Allah ya ce amma wannan ba shike nuna an bada izinin a yaƙe su ba ba sani kuma fahimta ba to amma nan abinda muke son a gane shine cewa abinda zamu dauka lokacin da Allah yayi bayanin munafikai yayi bayanin kafirai to sai Allah subhanahu wataala ya zo da yadda za a yaƙi kowanne daga cikinsu domin ya bayyana cewa munafikai maƙiyanmu ne mushrikai maƙiyanmu ne tun farkon sura don Allah ya bayanin wannan Allah ya nuna ya barra daga mushrikai ya faɗi dalilan da suke sunar cewa ba masoyanmu bane la yarqubuna fi mu'minin illan wala dimma munafikai kuma ya bayanin kansu dan ya nuna wa yahlifuna billahi innahum minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna sai ce ya ayyuhan nabiyyu yanzu jahidul kuffar wal munafiqina a nuna ma waɗannan maƙiyan ko waɗannan maƙiyan da muka gaya muku sifofinsu da ayyukansu to jahidul kuffar wal munafiqina annabi ka yaƙi kafirai da munafikai amma sai zaman tomi jihadin ya za a yi shi yanzu bayani zai zo na fata ana fahimta ta kowane sai shi ɗauki nashi rabu mun fahimci wannan sannan kuma da an ka umarci annabi in an ka umarci annabi an yi ni an umarci al'ummarsa na fata an fahimce ni in an ka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam to al'ummar shi ta shiga ciki ka'ida ce usuliya in an ka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam to al'ummar shi ta shiga ciki sai in an samu dalilin da ya keɓance shi in an ka umarci al'ummarsa shi ma ya shiga ciki sai in an samu dalilin da ya fitar da shi shi kenan ka huta me dalili wannan ya ayyuhan nabiyu sace mi idza tallaqtumun nisaa ya kai annabi in kun ka sake mata bai ce idza tallaqtan nisaa ba ba sani ko mun fahimta ba to ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi jahidil kuffara ka ja kai mujahada da kafirai ma'ana ka yaƙe su an gane ko mu koma mai jalale ne sai ce bisaifi da takobi a yaƙe su bimi bisaifi da takobi domin su kafirai an ba da idan a yaƙe su da takobi sai ce to wal munafiqina in ka diba cikin jalalin sai ce bil lisani ka yaqi munafiqai da ni da al lisan halshi wal hujjati da hujja domin su munafiqai mutane ne waɗanda cikin musuki ba za a iya kaso ba shi yasa lokacin da an kaso a kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sayyidina Umar da sauran waɗanda sun kaso su nemi a basu da masu kare da shi ko ba haka nan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku bar shi li alla yuqal anna muhammadan yaqtulu ashabahu don ka a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa kenan da sun ji wannan sai su yada su ce addinin ƙarya ne sannan aka yi ku zo sai kun shiga a kashe ku shi yasa akwai kadangaren bakin tulu kusan kadangaren bakin tulu cikin ko ina a duniya akwai kadangaren bakin tulu kadangaren bakin tulu a barka ka bata ruwa a jehe ka a jehe tulu hau shi ne ba hau shiga cewa wata kadangaren bakin tulu shi yasa irin waɗannan gwanin shasa munafiki ya iya mu'amala ta shi haƙƙin sharri ba kowa ke gano shi ba shi yasa ko cikin matanka wal iyadu billahi akwai munafika ka samu matsala musamman ita ce babban matarka akwai matsala kai baka iya rabuwa da ita saboda kuna da 'ya'ya sannan kuma in kabbarta kuma baka rabu da matsala ba ko baka nan bane kana da wani abokinka wanda mutum ne kana son shi da alkhairi amma kuma munafiki ne kuma kun jima tare an kai shekara 30 in kun ka rabu dama akwai makiya sun shekara 30 ana jiran ku rabu in kuma ka ci gaba da maza da shi akwai matsala a dangaren bakin tulu kenan to haka ne waɗansu wurare suke amma irin wanda cikin hikima ake tafiya saboda al'amura suna iya canzawa domin munafiqai suna iya sumi suna iya sutuba illa alladhina tabu yace mi wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima to anan mu fahimci wani abu shi yasa jihadi ba ana nufin kawai a dauki makami ba wa'azi jihadi ne domin kaji nan mula munafiki ne bil lisan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku wato jahidul munafiqina yace mi bi alsinatikum kuna e ya kasu da harshen ku ma'ana ku kare addinin musulunci ku yi da'awa shi ma wannan jihadi ne to amma saboda ana son a bata kalimar jihadi da an ce jihadist wai ana nufin wanda ya dauko bindiga zai na kashe mutane ba tare da dalili ba gashi ko wajahidu bi amwalikum Allah ce ai jihadi da dukiya to ita dukiya tana iya koma bindiga a halba ka saka dukiyarka inda addinin Allah zai ci gaba mafhumul jihad wasa yana da kyau mu san yadda zamu yi mu yaki irin wannan tunani saboda ka afata addinin musulunci ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina an gane ko sai ce waghlub alaihim ka kausasa musu ka kausasa musu su kafirai da makami fala tuta'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira amma bil lisani bai ke banta gami ba bai ke banta ga munafikai ba su ma kafirai ana yaƙasu da lisani domin yin da'awa ai yaƙar kafirci ne ba sani ko mun fahimta ba amma wanda ya fi fitowa a fili in za a yi da takobi kafiri domin shi ya fito ya nuna shi bai yarda ba amma shi ko munafiki sai a yaƙe shi da harshe amma shi ma kafiri ana iya yaƙe shi da ni da harshe ni yanzu ban san abin da ake yaƙar kafirai da shi a duniya ba irin harshe ta fuskan makaman nukiliya yanzu an fi ƙarfin mu ko ba karan bane ban san ma wata ƙasar musulmi ba da makaman nukiliya a duniya banda pakistan ko ba karan bane indiya dai ba ƙasar musulmi ba ce musulmi dai suna da yawa a ciki amma duk inda makamin doki da yake yanzu a duniya ba na musulmi ba fuskar tattalin arziki ba mu da ƙarfi suke gaban mu domin sun mamaye kasashen kuma suna tsatsa arzikin kuma suna yaɗa makamai ana ta kashe juna su suna gina kasashen su ta fuskar ilimi na duniya technology biology wane ne wane ne suna gaban mu ko ba karan bane amma kuma da ilimi muka yaƙa su babu da makami amma sai suka kawo internet sun kawo ruwan dafa kansu ruwan da za a dafa su da su sai mu sa kuɗi data mu karanta ƙur'ani mu yi wa'azi sai mu yada duk duniya ba musulmin da ke nan ba duk duniya sai ya haɗa duniya gaba ɗaya to kaga ai yanzu babban makamin ke ko ba ka bane dan haka ya kadda ake makakare yanzu da harshe tafi komi dan da bindiga ba za mu iya yake su ba kasashen namu wa yanzu mu mu kanmu ma yanzu ta kanmu mu kai mu samu zaman lahiya ko ba ka bane amma sai ayi wa'azi sai a yada sai ka je wani ya musulunta a can wani ya musulunta a can wani ya musulunta a can ta nan na yanzu muke iya yakar su dan haka ya kamata mu fahimci jihadi bai tsaya a wuri ɗaya ba mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya taimake mu to waghluz alaihim ka kausasa musu bil intihar kai musu tsawa shine intihar da ha babba al intihar kuma ba a cewa bil intihar wannan kuskure ne domin lamun ce duk abin da ya zama to hamzatul wasl ne ba a ce mai kaza ai mishi alhamzatu qat'i alismu sai ka zo ɗalibi ya ce ce alismu wannan kuskure na bi'sa lismul fusuqu ba'da al iman ba a cewa bi'sa ismul fusuqu domin hamzatul qat'i an gane ko hamzatu waslin in alif da lamu sun ka shiga lamun take komawa alibnu ake cewa ba a cewa alibnu li kulli imri'in ba a cewa li kulli imri'in ina fata an fahimce ni alistighfaru ba a cewa alistighfaru to alintiharu daga intihara ne da ha babba shine yayi masa tsawa fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar in kuma an ka ce alintihar da haƙarami shi ne mutum ya kashe kansa suicide ya samu asali daga nahara ya yanki abu sai an ka ƙara alif da ta'un an ka ce in tahara kamar ya yanka kashi kan mana ya kashe kanshi inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ka bambanta to sai ce wa iblintihar kai musu tsawa wal maqti da nuna kyama shine al maqat nuna kyama innal ladina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ila al imani fatakfurun ko ba haka ba kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun wa ma'wahum jahannam kuma makomarsu ita ce jahannama kenan na a duniya za a yaƙe su da kowace fuska wadda addini ya yarda da ita amma kuma ƙarshen su za ta koma makomarsu ita ce jahannama ka ko san a ce ma mutum babba ana ganin shi shine an wani abu a waye gari ya zama to makomarshi ita ce wuce jahannama ka san kaskanci ya kai kaskanci tunda azaba ta wuta ai ƙarshe ta ko ba ka nan bane ko nan yanzu ana so a ƙare da mutum da an kada shi cikin wuta ai magana ta ƙare ko shi yasa annabi ibrahim mutanen shi da sun kaga ya kai musu haribi sun kace harriquhu ku ɗauke shi ku kaɗa cikin wuta saboda an kaɗa shi cikin wuta an yi an ƙare da da'awa wuta ta mutu murhu amma Allah ta shi gwada musu an ɗauke shi an jefa Allah ce ƙunna ya na musu Allah ba wai ana nufin akwai alloli daban-daban ba ba Allah bai ce ƙultu ba an nunu la tufidu litta'azim ba litta'addud ba don Allah guda ne ƙulna musu Allah mun kace ya naro ya ke wuta kuni bardan ke zamanto mai sanyi a sanyin kawai wa salaman bai sanyin mai aminci kun sa akwai sanyin da bai da aminci ko yanzu kasar rasha in ana wani sanyi mutane ma mutuwa suke yi har 'yan kasar rasha din kasar Kanada inda ake yin kasa ga sifir ta hata sifir sanyin sai ya zawa dustan sanyin nan da muke yi yanzu da ka jima cikin sanyi ya yi ma yawa sai zan cuta gari ka don mafi yawancin lokacin da corona virus ta zo masu kwana cikin ac sai an kace musu fa sanyin ac cutarwa yake yi idan yayi yawa ina fata abinci to wannan sanyi sai Allah ce salaman sanyi ne mai aminci Allah Ibrahim ga Nabi Ibrahim wannan malamai suke cewa kenan yake nuna kudura Allah al asbabu tanfa idza lam yu'aridha al qada sababi yana amfani in hukuncin Allah bai gitta ba domin dabi'a wuta ta yi ni ta kona to yanzu kuma Allah ya hana ta kona kuma balma sai Allah mai da ta kishiya abinda take bayarwa dan ka gane ita tana biyayya ga Allah kishiya abinda take bayarwa al-adad Allah in ya ga dama cikin kishiya ke fitar da kishiya yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy ice danye kashe wuta yake yi amma Allah ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nar ko baka bari to wuta an san harara gare ta sai Allah ce kuni bardan ki ba da kishiya don ka gane waɗannan sababba suna aiki idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so in busu ba kuma sai Allah ya da su yadda ya dama mun fahimci wannan sai sun kace a jefa shi huta an gane ko uktuluhu aw hadaduhu fa anjahu Allahu minan nar wa ma'wahum jahannamu makomasu ita ce wuta malamai sun yi bayani akan wawun waɗansu sun wato suka dauke ta cewa ana kiranta wawul hali domin wawul akwai wawul hali akwai wawul ishba'i akwai wawul aksi akwai wawu kaza akwai wawu kaza sai wadansu akwai wawul isti'nab sun kace to kenan wagga wawul hali ce kenan if al zalika ya kai annabi ka aikata jihadi fi hal istiqatihim jahannam a cikin halin da sun cancanci jahannama a makomarsu an gane ko fi hal istihqaqihim jahannam wadansu daga cikin malamai suka ce a'a aggaw al wawu wato wawun ce an zo da ita don ayi tambihi akan cewa an shafe wani abu ina fata an fince ni ma'ana wawun cewa da take nuna an shafe wani abu da an ka ce wa ma'awahum jahannam kenan wa'lam anna ma'awahum jahannam ka sani cewa duk da an yake su anan azaban bata kare ba lahum azabun fil hayatid dunya wala azabul akhirati ashaq wama lahum min allahi min waq ko ba haka nan bane waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita wannan wawun za a dauke ta cewa wato akan ma'ana ce za a dauke ta ma'ana Allah ya hada musu azabar duniya da azabar lahira shikenan atafi na amma na ma'ana me yasa an ka ce akwai matsala saboda jahid fi'ilina ma'awahum kaga jahid fi'ilina shi ko fi'ili jumla ce insha'iyya talabiyya shi kuma wa ma'awahum jahannamu labari ake bayarwa sai suna ganin kamar ba a atafin insha'i akan mi akan khaba zance mafi inganci ana yi na fata an fahimce ni don haka babu wata matsala Allah ya bada umarnin cewa ga yadda za a yi musu mu'amala kenan mutukar ba su tuba ba sannan kuma makomarsu in sun mutu ita ce wutar jahannama wal iyadu billah Allah kai mu da tsari mun fahimci wannan ko wa ma'wahum jahannam makomarsu ita ce wuta wa bi'sal masir sannan makoma ta yi muni anan dan faɗi mas'ala guda sai mu je aya ta gaba shine cewa duk in ka ji an kawo sifa cikin Qur'ani in an kawo hukunci to hukuncin yana da alaka da sifa da Allah ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara sai ce mi nara jahannama dan mi an ga musu alƙalin wuta li kufrihim wa nifaqihim ko ba ka bane ya ayyuhan nabi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sanai ce wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar ko ba ka bane limadha wa'adahumullahu aljanna li imanihim to nan ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan nabiyyu a qira'at nafi' jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim limadha amara Allah bi mujahadatihim li kufrihim wa nifaqihim fa idha tabu wa aslamu shikenan an bar su قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين sai ka gane alhukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adman kamar da malaman usul fiqh sun kace mun fahimci wannan kuma nan sai kai aiki da mafhum an ce a yaqi alkufara kafirai ko ba ka bane wal munafiqina da munafiqai su ma irin yaki ne wanda ya dace da su ko ba ka bane a fallasa su shine abin da ake nufi me yake nuna wannan al mafhum qa'idat mafhumul mukhalafa shine ba a yaƙar mumini ba a yaƙar mumini to kaga su ko yanzu waɗanga masu jihadi sai kafirai su ba su makamai sai su je su kashe musulmi ana sallah asuba sai su ce sun yi jihadi alhali ko kafirai ake yaka wannan wanda ya baka makamin ta kasa shi ka kai ka hali shine kafiri wanda bai sallah bai yarda da Allah ba ina fata an fahimci ni to sannan kuma wa ma'awahum jahannam wa ghluz alaihim ka kausa sa musu wannan ya nuna cewa ana kausa sa kafiri magana ana kausa sa munafiki amma ba ana nufin duk magana da zamu yi mu kausa sa musu magana a'a lokacin da ya kamata mu kausa sa musu magana mu kausa sa musu magana lokacin da zamu da'awa mu faɗa musu kalimomi masu kyau fir'auna ma Allah ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha amma in ya bijire kaga shi na son shi bata addini sai kai mishi magana irin wanda ta dace da shi qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun qala rabbul mashriqi wal maghribi ma bainahuma in kuntum ta'qiluna kaga da yace manzon da anka turo kuma hukaci ne sai ce ubangijin gabas da yamma in kuntum ta'qiluna in kuna da hankali to tunda ba su gane ba kenan su ma hukata ne yasa kakka yarda mutum ya rina ma da hankali mutumin da yake ake masa wato idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada in kan mutumta sha'ir yace al-karima mutum mai mutunci malaktahu sai ka mallake shi duk mutumin da adda mutunci in kan mutumta shi zai mutunta ka wa in anta akramta al-la'ima tamarrada in kan mutumta kaskantaccen mutum tamarrada sai shi sai shi bijiri daga marid ne shi wato dan dan taurin kai sai shi bijiri maka shi yasa da kaga mutum ya samu matsayi komi kankantar matsayin shi na kokarin kaskantar da mutane to kaskantaccen mutum na kuma dan kaskantaccen gida ne saboda yana ganin cewa in ba haka yi ba shi ba za a gane wani abu bane alhali mutumta mutane shi ke nuna kai babban mutum ne ba kaskanta mutane ba ba sai kun fahimta ba to kenan wa ghluf alaihim ba ko da yaushe ake musu ghilza ba ma'ana lokacin da cancanta ai musu ai musu lokacin da kamata ai musu lin ai musu lin amma mumini wa shi ko wato ba a kausasa masa tunda an ce wa ghaluz alaihim ay bi kufrihim wa nifaqihim to mumini wa ai ya kamata mi a sauƙaƙa mishi ko ba ka nan bane eh mumini ai bai dace ai mai mu'amala mummuna ba ko ba ka nan bane to amma mu yanzu aka si mun kai bature muka girmamawa bature muka mutuntawa bature adda daraja da kima amma musulmi dan uwanka bai da kima a wajenka ya za a yi mu ci nasara da irin wannan ɗabi'a gashi nan kuma Allah yana faɗa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunukum minal kufari wal yajidu fikum ghilza suna an kace ku yi ma ina fata an fice ni mumini cewa an kai wa khfid haka lil mu'minin haka an kace mu manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sahabbansa kuma da aka bada labari su tun cikin at-taura da injila an kace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fit tawrati mathaluhum fil injil cikin attaura kan kama da labari kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa kima da daraja da sanin ya kamata Allah ya ce in yana da gilza ga mu'minnai wacewa za su yi kai sai a baka shugabancin aikin ƙasa ta musulmi ko ko a baka shugabancin aiki na jagoranci na kungiya ta musulunci kuma ka zo ka kausa mutane ko mutane su bi ka ga wanda yafi kowa duk duniya Allah ce in yayi wannan mutane za su wace kai tunanin mutane su bi ka فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كذا بنا كتا النبي fa'afu anhum ka yafi a taba ka a ci mutuncin ka wani lokaci ce to ba komai dai tunda tafiya addini ce mu yi hakuri wastaghfir lahum sai mutun ya taba ka ce to wane in ni ni yi kuskure to Allah ya gafarta min in kuma kai kai yi kuskure an fahimta in kai kai yi kuskure baka gane ba kuma ka taba ni na na yafe maka nau haƙi kai kuma ina fatan wato Allah kuma shi yafe maka naujin shi wa shawirhum fil amri kai shawara da musulmi kawai shikenan da an baka jagorancin kasar musulmi ko an baka jagoranci da dan Afirka da kasashen Larabawa da jagoranci irin na musulunci wai da an ba mutum bai shawara da kowa ga wanda ya fi kowa hankali da tunani wahayi aka yi masa malamai suka ce nan za ka fahimci cewa akwai abubuwan da shari'a ta yarda musulmi su yi ijtihadi domin lokacin da ƙur'ani yake sabka da an ka ce wa shawirhum fil amri ai Allah in ya gara ba sai an yi shawara ba sai ya sauko da wahayi sun ka ce saboda a- wato na farko saboda kowa ya ji cewa shi ma cikin tafiyan nan wani bangare ne wasu ka ce a'a saboda in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wahayi ya yanke a koya muna yadda za mu yi mu yi istikhrajul ara an ka ce wa shawarhum fil amri to amma kai sai ka rabar ka ce a kai baka shawara da kowa da an baka matsayi la dictature suke cewa dictature kai yadda kake so da ka ja irin wannan an an halaka babu kasar da za ta ci gaba babu shawara turawan da kuma sun kai majlis majalisun nuwa a zamna assembly a tattauna saboda ra'ayin mutum guda bai isa amma gaba gadi ka ce kawai da an baka wani matsayi kai duk abin da ka faɗa shi za a bi Allah kake wa ya gaya maka kai ka- tsoronka mutane suke ji a yan baka jagoranci ana son ka jagoranci mutane wa shawirhum fil amri ai shawara a fitar da ra'ayi sai a gane abin da zai kai al'umma gaba ba turawan girka bane sun ka kirkiro majalisa qur'ani ne ce wa shawirhum fil amr kuma annabawa sun jagoranci mutane sun yi tafiya da mutane suna shawara da mutane su akan al'amuran da sun ka gabata kafin turawan girka grek su kirkiro wannan tsari su aflatun su wani eh, a aristo da ake banci a cewa daga wannan tsari da za a kamo na abin da za mu yi aiki da shi na musulunci shi musulunci bai bayanin waɗannan abubuwa ba musulunci ya yi bayanin wannan ya faɗi shura da ka'ida da wane ne da wane ne ka yi bincike ka gani ka tai saudiya akwai majalisun shura na malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah rama mu je aya ta gaba Allah ya ce yahlifuna billah
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
Na'am, Allah ya ce ya halifuna billah suna rantsuwa da Allah ma ƙalu ba su faɗa ba. Ibn Ashur ya ce dama abinda aka fi yawan kama munafikai ga da shi shi ne suka zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da wani lokaci kuma dalilai wato abin nan wato uh, abubuwan da dai suke suka gare su na addini misali shi ya kawo suna suka zuwa ga manzo sallallahu Alaihi wa alihi wasallam suna suka zuwa ga alkur'ani suna suka zuwa ga musulunci to in an ka je an ka kai ƙararsu sai su ce musu faɗa ba ko ba ka nan bane wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun kaga ana kai irin wannan to shikenan duk lokacin da aka kai ƙararsu sai su ce musu faɗa ba saboda ba sa son wannan kalmar ta munafici ta tabbata gare su sai ya zama to za a iya yakar su kuma ba za su ci riban musulunci ba shi ko munafiki dama yana son ya ci amfanin mutane ne da bai wasu baya kaunar su shi yasa kullun yake ta kokarin ka a gane shi sai ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya don saboda ya fi son ya gitta haɗuwar shi da Allah yana ganin tana da sauki inda ya ƙarya ya ci amana kuma Allah an ce gafurur rahimun na da haka babu matsala mu rance da shi an tace mu ce astaghfirullah ina fata kun shi kamar da shedan ya kawata ma yan uwa annabi Yusuf yace uqturu yusufa ko baka nan bane aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihina ko baka nan bane ina fata ana fahimta ta kamar dan afirka na da wani dan kasar larabawa in ya je kasashen turai sai ka ce mutum mustaqim na amma yanzu ya je can sai ya koma shan giya da biyan mata wai in ya kare ke karatu ko ya kare ke hutun shi da vacance sai a dawo a kan salihina can Allah ga shirin kashe ka kana dakin karuwar turai eh ba a yi ma Allah wayo kun san nan ga akwai duk irin matasan mu nan ga tsakanin Niger da Najeriya na arewacin Najeriya da ƴan Niger sai ga mutum ya tai kasar Kotonu wajen neman kuɗi daga can yana can shikenan sai ka iske sun shiga cikin harkokin su na duniya sai ka iske ɗan Niger tare da eh, arniya suna soyayya ya gane Kirista ce to ita ko ta ce ba ta son musulmi sai ce a ai su can ma Niger suna yankin nan da an ka ce 1% kin nan ka ba 99% kin nan suke shi ma Kirista ne shi kenan sai a rinka zuwa coci ana ana cashewa a je bakin fulaji samdi dimanche ana jin daɗi can in takiya suka jace mata wuyi aleluya aleluya onon de jésus onon de jésus da salar da mace za su sa maka kafirci da matsayi da za a baka na duniya Allah ya kyauta shi yasa to sai suna yin wannan rantsuwa don saboda a yadda da su ka izgili ne kana yarda ka shiga kafirci ko da da wasa wallahi kana iya wucewa Allah kai mu tsari ina fata an fahimce ni dan haka dai ibnu ashur yace to saboda maganganun da suke fada ana zuwa a gaya ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sun fada su ce bu su fada ba shi yasa sai wannan aya ta sauka dan saboda cewa suna rantsuwa da Allah cewa bu su fada ba ibnu ashur yace kuma tana yiwa ya zama to wagga jumla ce ta ta'alili ga umarnin da an kai ga jihadi domin da an ka ce jahidul kuffar wal munafiqina an gane ko waghluz alaihim to da an ka umurce shi da jihadi kenan zai iya zamantowa sai su yi ta kokarin cewa su ba kafirai bane tunda in sun bayyana su kafirai ne me za a yi za a kashe su sai su ce ya halifu na billahi ma kalu kaga in sun kai ya halifu na billahi ma kalu sun fita cikin jihadul kuffar su kuma cikin jihad al munafiqi yace shi yasa ya halifu na billahi ma kalu ba sani ko mun fahimta ba kaga bayani ne da shi ne malam ya kawo to sai mu dawo cikin ɗaiɗaikun kalmomi cikin tafsiri na wato jalalaini kamar da muke tafiya kafin mu shiga cikin tafsiri na jalalaini in ka diba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab an gane ko mausu'a sun kawo asbabun nuzulu guda goma ƙarƙashin wannan aya ina fata an fahimci ni sun kawo riwaya ta ka'ab bin malik sun kace ta inganta ina fata an fahimci ni wato sun faɗi bayani ne daga cikin ayoyin da sun ka sabka da alƙur'ani kan bayani kan munafikai to shi kenan sai waɗansu suka cewa wato in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai gaskiya da su sun fi dabbobi zama abin nan sharri ina fata an fahimci ni munafikai ne wanga mun kawo shi a cikin asbabun nuzul da suka gabata na la ta'tadiru qad kafartum wato ba da imanikum a cikin asarkin da suka gabata in an yi bayani kan munafikai wannan asar sun ce ya inganta cewa sun fada an zo an ga mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ka dawo suna cewa a'a ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan ya inganta akwai asar na Abdullahi ibn Abbas shine na biyu shi wannan sun ka ce hasanun ne li ghairihi in ka diba zaka gane shi ina fata an fahimce ni shi ma dai wata kissa ce ta wannan munafikin da yake cewa ya faɗi magana daga baya zai ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa ba akwai Anas riwaya ta Anas dan Malik ina fata an fahimce ni wanda yace ya ji zai da ibnu arqam yana faɗa wani mutum daga cikin munafikai sai aka kawo ita dai wagga kissa dai har yanzu akwai asar na Abdullah ibn Abbas wanda shi ma ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daure na shan wato inwa kenan ta wata bishiya shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wani mutum zai zo muku yana kallon ku da ido na shaidan in ya zo ka musu magana shi kenan ana nan sai mutum wani mutum ya bayyana wanda yake gashi nan wato jikin shi kamar bulu bulu kenan ko ko idansa sun yi bulu kamar bula sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me kake zagi na da sahabbaina shi kenan sai mutumin ya tafi an gane ko fa halafu billahi ma qalu sai sun kai rantsuwar Allah ba su faɗa ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya mishi ina fata an fahimce ni wa ma fa'alu hatta tajawazu fa anzalallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan me kake zagina da ni da sahabbaina Allah ya sanar da shi sai ce wallahi ba mu yi ba suna wuce sai Allah ce ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufr wannan hasan ne to kaga yanzu na an ce wani mutum ne cin kuma an ce wancan ne duk ba laifi shi wannan aya tana yawa ta sauka akan shi shi ko wanga mutumin da an ka ce ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kaza kaza kaza shi ba kan shi ayat ta sauka ba amma ta shafi irin shi na munafikai shi yasa sai mun bambanta tsakanin sababun nuzul mubashir da sababun nuzul ghairu mubashir an fahimta akwai asar na katada ina fata an fahimci ni na abinda wato wani ya faɗa waɗansu mutane ne guda biyu kenan sun kai jayayya daga kabila ta juhaina guda kuma daga kabila ta rifa an gane ko har rikici ya so ya tashi suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan asar bai inganta ba na katada akwai asar na katada wanda sun ce ta sabka game da sha'anin abdullahi ibn ubayyu ibn salul shi ma wannan bai inganta ba akwai asar na urwa ibn zubair wanda shi kuma wato sun fitar da shi sun ce shina da wato kamshin kasancewa shi da'ifi akwai asar na abdullahi ibn abbas wanda ya ce wani mutum ana kiran shi aswad an gane ko ya so kenan ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sabka wa hammu bima lam yanalu kaga shi ya ta ismi na biyu wannan asar bai inganta ba cewa sunan mutumin da ya so ya kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana kiran shi al'aswad akwai ikrima an gane ko shi ma ya riwaya akwai wani maula libani adi ibn ka'abin an gane ko qatala rajulan min al-ansar shi ya kashe wani mutum daga cikin ansar fa qada lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidiya 12000 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa wanda an ka kashe za a biya diya dinari 12000 wa fi dhalika nazalat wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli wannan shi ma bai inganta ba an gane ko akwai asar na urwa wanda yake cewa wannan mutumin wanda ake kira jallas ya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana daga baya ya dawo ce bai faɗa ba shi ma wannan an ce bai inganta ba kaga muna da asar guda goma waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba amma duk inda ta kai ta kawo abinda da ke son a gane shi asababun nuzul zai fayyace maka dalilin saukar ayar amma daga lokacin da ayar ta sabka har kiyama ta tsayu duk wanda adda wanga hali ɗabi'an munafikai ce su yi rantsuwa da Allah sun faɗa kuma alhali ƙarya suke yi sai su ce ba su ce ba sun ci na fata an fice su ce sun ce kuma ba su ce ba mun ji wannan ko to sai ka diba cikin mausu'a ta al-isti'ab fi bayanil asbab ka duba don zaka ga waɗannan bayanai ba ni da ni kawo su ba kafin in shiga bayanin wannan aya mu shiga cikin jalalaini zan ƙara da wani bayani daga Imam Suyuti ya kawo yace qauluhu ta'ala inda Allah yace jahidil kuffara ka yaƙi kafirai wal munafiqina da munafiqai istadalla bihi man qala bi qatl munafiqina waɗanda sun ce ana kashe munafiqai sun kafa hujja da wannan aya don an ce jahidil kuffara wal munafiqina to amma koda ya halatta a kashe munafiqai ta wace hanya ba kai tsaye ba sai in ya zamanto ana iya kashe su ta hanyar da ba a gane an kashe su ba ba musulmi su kashe su ba ina fata an fahimci ni sannan kuma ya kasance a'a wato wanda za a kashe ba babba bane wanda in an kashe shi munafikai suka gano suna iya bata addinin musulunci ko kuma in maslaha ta ba da haka shikenan ta shugaban musulmi yace to sannan kuma wa akhraj ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fitar inji imamu suyuti cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil an ibn mas'ud daga abdullahi bin mas'ud fi qawlihi wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala jahidil kuffara wal munafiqina kenan ka yaƙi kafirai da munafikai ya ce ƙala biyadihi kenan shi yaƙe su da hannunsa fa in lam yastati in bai samu iko ba fa bi lisanihi da harshensa fa in lam yastati in bai samu iko ba ko ba ka ba fa bi qalbihi an gane ko sai sai da zuciyarsa wal yuqilhum to nan kwa sai ya samu matsala yuqilhum ba yuqillahum ba don yace yuqillahum ya maida su kadan ai bai maida su kadan yuqillahum daga aqala yuqilu shine ka bar mutum asalin iqala cikin ilimin fiqhu na abin da ya shafi saye da sayarwa in an ce nayi maka iqala na sai abu an sayar mini sai ka zo ka nuna kana so sai in ce maka to bashi kuɗi ni na bar maka to shi ake kira iqala to wal yuqillahum ma'ana ya kale su wato wal yuqillahum ko a'a wal yalqahum ya haɗu da su ne ashe bai wajihin da huska mukfahirrin in ya haɗu da su ya tunkushe huska shi ne abinda ake nufi wa akhraja ibnu abbas ibnu abbas ya ce qala jihadul kuffaru bis sayfi ana yaƙar kafirai da takobi wa jihadul munafiqin bil lisani su ko munafikai ana yaƙar su da harshe wa akhraja kenan ya fitar kenan shi abin nan anil hasan daga hasan an gane ko wa ghairuhu da waninsa qala yace jihadul munafiqin bil hududi ana ma munafiqai yaki ne ana yaƙar su bil hududi in sun yi sako sai ai musu haddi ina fata an finci da ita ce azabar da za a yi musu tunda shi ya ce musulmi na in yayi zina sai a yi mishi hukuncin musulmi magana ba ta kare ba kaga dan ba Allah subhanahu wataala ya musu azaba kaji abinda malamai sun ka faɗa abinda Imam Suyuti ya kawo to nan da yazo wajen qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala yahlifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ba su faɗa ba suratu tauba Imam Suyuti fi a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace fiha a cikin wannan ayar zamu fahimci cewa anna listihza'a bi ayati llahi izgili da ayoyin Allah kufrun kafirci don Allah ce ya halifu na billahi ma ƙalu wa laƙad ƙalu kalimatal kufri wa kafaru ba da islamihim ya ce wa an na taubata zindiki zindik asalin a zindik muna sai a ce zindikin ƙato ko ba ka bane kalima ce asalin ta sun kace daga farisanci take shine mutumin da ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci zindiƙa kenan to amma ana amfani da ita lokaci da zindiƙ shine mutumin da bai da addini kwata-kwata ba ko kafiri ya ce to wa anna taubata zindiƙi maqbulatun ana karɓar tuban wanda yake zindiki mutum ne ana ganin shi kafiri ana ganin shi musulmi sai bayyana kafiri daga baya ya bayyana ya musulunta to ana karɓa amma da sharaɗi in an tabbatar da musulunci shi ya inganta domin in wasa ne da yi da addini ai ba za a yi da shi ba ko ba haka nan bane yace zakarahu wanda ya faɗi wannan magana ilkayya ilkayya sun wani malami ne alkayyal harasi yana littafi ayatul ahkam wa ghairuhu da waninsa kaga hukumce hukumce da mu fahimta in mutun ya munafiki ya bayyana kafiri yace ya musulunta in mun ga musulunci shi ya inganta sai mu karba in bai yarda ba mun kaga ƙarya ce shikenan sai a kashe shi na fata an fahimta wannan kuma cikin wannan aya an ka fitar da wannan jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir wannan shine abinda wato malam ya kawo to yanzu in mun ka dawo cikin jalalai ne kenan saboda mu fassara kalmomin ayar ɗai bayan ɗaya yace yahlifuna suna rantsuwa ai almunafiquna munafiqai billahi da Allah ma qalu busu fada ba ma balagaka anhum abinda ya iso zuwa gare ka minas sabbi na zagi kullum sun ka faɗi wata mummunan magana ga manzo da an ce su ce a su wallahi ba su faɗa ba ina fata an fahimce ni to kuma ga wanda allamul guyubu Allah wanda ya san gaibi ya ce wala qad qalu kalimatal kufr tabbas sun faɗi magana ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirta bayan musuluntarsu yace azharul kufra sun bayyana kafirci ba'da izharil islam bayan sun bayyana musulunci domin ba gaskiya bane su da ba musulmai bane ba musulmai bane munafiki ai ba mu'mini bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin su ba mu'mine bane kenan bayyana mi bayyana wa ne an kai yace wa hammu bima lam yanalu sun so sun yi buri hamma shine ka dauki niyya abu kuma niyya wani lokaci mai karfi wani lokaci niyya wanda bata da karfi idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad hammat bihi wa hamma biha al-azmu to wahammu sun yi niyya bi malam ya nalu abinda ba su samu ba min alfatki shine yace alfatki su kashi asalin alfatku shine kashin gilla bin nabiyyi su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba lailata aqaba an gane ko inda audihi min tabuka ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tabuka wa hum bid'ata ashara rajulan mutum goma sha biyu ne fa daraba ammar bin yasir wujuhar rawahil sai ammar ya buga huskokin arrawahil in an ce arrawahil kamar tago da take dauke da su jam'i na rahila lamma ga shauhu lokacin da sun ka fuskanto shi sai ya buge wannan abin faruddu sai aka mayar da su an ce mutum goma sha biyu sun shirya kisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na fatan fice ni a'a su munafiqai wa hammu bi malam yanalu wannan ɗaya ne daga cikin abin da sun ka shirya sun yi burin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutu su kashe shi ko ta wuce hanya Allah bai ba su ba sun yi burin hammu bi malam yanalu sun yi burin kan musulunci ya ci gaba an gane ko kuma ba ku samu wannan ba to nan in hammu bi malami na ana nufin kisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna maka sun yi sai an ka kawo shi mujman dan saboda a nuna maka sun yi busu ci nasara ba in kuma ana nufin hammu bi malam ya nalu duk bukatocin da sun kaso na komawa addini baya da kisan manzo da watsewar musulmi duk sun yi amma Allah bai ba su iko ba dan a nuna maka duk wanda ya yaki addinin musulunci ba zai ci nasara ba ina fata an fahimci shi yasa sai udul bai kawo suna ba sai kawo wato ismul mawsul ai wa hammu bi malam bil ladhi lam yanaruhu min al fath bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yake ce wato wa ma naqamu yace ai an karu bu su yi musu ba illa an aghnahumullah sai don Allah ya wadatar da su wa rasuluhu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min fadlihi daga falalarsa bil ganaimi Allah ya ba su ganima kaga addinin musulunci ya zo da alkhairi in an ka samu gani ba ai sun samu alkhairi ba da shiddati hajatihim bayan suna cikin bukata alma'ana mai jalal ne ce wato yace ma'ana lam yanalhum minhu illa hadha ba abin da ya shafe su daga manzo sai alkhairin sa walaysa mimma yunqamu bai daga cikin abin da ake kyaman mutum da shi ma'ana nan wani ka'ida ce a cikin ilimin balaga akwai abin da suke kira ta'kidul madh bima yushbihu adh-dhamm da ta'kidul dhamm bima yushbihu al-madh sai a zo a zarge ka za a ƙarfafa zargin sai a zo da abu kamar na yabo wani lokaci kuma sai a yabe ka sai a zo da wani abu kamar zargin ka za a yi sai a ƙarfafa yabon kaga wa ma na kamu ba su kyamata ba illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli sai dan Allah da manzon sun wadatar da su to ai wannan ba abin kyama bane فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أفتد دسو إن أنت أفتد أفتد كي كذا ka za abin zargi sun ka ce innahum unasun yatahharuna su suna tsarkaka to ai wanga tsarki ko ana bukata ta ko ba ka dan bane to dan haka ana iya kawo wa yabo a karfafa shi da yabo ana iya kawo wa zargi a karfafa shi da zargi sannan sai a yi ta'kidu wato madhu bima yashbihu dham yabon ka an kai amma yabon da za a karfafa shi da shi sai a kashi kamar zargi sai daga baya a gane yabo ne na fata an fahimce ni na taba ku kissa wani surki da surki da an kaje wajen kamun farauta ban sani ba kuna taba ku wannan kissa eh surki da surki aka je wajen farauta to sai aka kamo zabo sai aka kamo kuma zomu yanzu da aka zo bakin gari za a rarraba shi wannan mai ya zai tafi wanda ya bada ya kuma zai tafi to a shi wanda ya bada ya shi ke son zabo an gane ko shi ko wancan da tun da bashi ai an kai ai kaga dole shi ma baba biyayya ko ko ba haka nan bane in kuma bai baba biyayya ba ya san dai abin da zai biyo baya tun da yar tana can cikin gida inda ba ta can da hace to duka kowa shi ta kai shi sai ya ce to dibo abin da ke so da kai abin da ke so da kai za a rabuwa ya ce in zomo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo in zabo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo ai magana guda ce ko lokaci ya matso ko to ba mu bari mu fassara dai kalmomin ayar daga baya za mu zo mu karasa ya to fa in ya tubu in sun tuba anin nifaqi daga munafinci wa yu'minu bika suka yi imani da kai yaku khairan lahum zai fi zama alkhairi gare su wa in yatawallaw idan suka juya suka bada baya anil imani daga imani yu'adhibuhumullah Allah zai musu azaba aliman azaba mai radadi fi duniya anan duniya bil qatl da kisa kuma Allah ya ɗebe musu albarka kuma ba su da kima a cikin al'umma ba ita ce azaba ba azaba Allah ɗaya ya maida ka baka da kima cikin al'umma ai azaba ce an gane ko wal akhiratu da lahira bin na Allah shi musu azaba da wuta da irin yadda mala'iku za su azartar da su an gane ko wa malahum fil ardi ba su da wani mutum fil ardi a cikin ƙasa min waliyin wal majibincin lamari yahfazuhum minhu wanda zai tsare su ga Allah wala nasirin kuma ba su da taimako yamna'uhum wanda zai tsare su ga Allah to me yasa an ka ce fil ardi a cikin ƙasa na fata an fahimta ai ya kamata a ce ba su da ba su da mai wanda zai tsare su a duniya kuma da kuma mi a sama da ƙasa ina fata an fahimce ni to sai malamai sun kace saboda munafikai ba su yarda da ranar kiyama ba ba su yarda da Allah ba sai Allah ce walahum fil ardi nan ƙasar da sun ka yarda da ita ba su da mai ba su ba su tsoro dan ba su imani da akwai Allah ba da Allah balantana a ce wa malahum wato fil ardi was sama'i min waliyyin wala nasir dan ba su yarda da akwai Allah ba an gane ko sannan kuma dasu daga cikin malamai suka ce a'a nan da yace wa malahum fil ardi nan yana nufin wato arda ana nufin ƙasa ta nan duniya wa ma lahum fil ardi min waliyyin duk ƙasar da za su je ba su da mai taimako ai nan duniya muna da ƙasa can kiyama cikin wutar jahannama ai akwai ƙasa ko ƙasan ƙasan ƙasan ƙasan ta tana da ƙasa ai ko ba ba ka nan bane to a can ƙasan wutar jahannama ba su da mai taimako a nan nan ƙasar duniya ba su da taimako innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira lokaci ya yi muna halinsa kuma mu ƙari bayani ba mu yi haƙuri insha Allahu ta'ala gobe idan Allah ya yarda za mu zo mu yi karatu sauran kwana ina ganin biyu suka yi muna saura tun da 27 ne muke tsaye da karatu sai kuma bayan sallah babba in akwai rayuwa karatu na sati sati da ake yi ran Lahadi a wannan masallacin daga magriba zuwa isha'i abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh